جيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم لتافين مالم بكر بن عبد الله أبو زيد وأنا كما شيني درسينا دري أتكون وانا لتافي درسين دي قباتا شيخ محمد صالح الوثيمين رحمه الله تعالى ya yi mana sharhin da malam bakar bin abdullah abu zaidi ya yi mana a hiliya ta hamsin kiwamu maktabatik wajen yadda ɗalibin ilimi zai tsara maktaba wato labirari ɗinsa to shek uthaymin ya yi mana bayani gwargwado za mu ɗora daga bayani ko sharhin da ibn uthaymin yake yi wa malam bakar game da wannan gaba ce wa qawluhu bilisan bilisanil maqal wal hal sami'na wa ata'na hadhihi al'illatu takfi law qala qa'ilun mathalan ma hiya al'illatu fi naqd alwudu'i bi akli lahm al'ibl bi akli lahm al'ibl naqulu in futiha lana wa fahimnaha wa hiya 'illatun khassatun mathalan fa hadha matlubun وإلا فعندنا العلة العامة وهي التعبد لله تعالى بما أمر وكفى بها علة معلم بكر بن عبد الله أبو زيد a ƙarƙashin bayanin da ya yi sai shaku sai mini ke cewa ƙauluhu faɗinsa bilisanil maƙal ko dai da harshen magana walhal ko kuma da harshe irin na hali sami'ina wa ata'ana za mu ce da shi mun ji mun bi ma'ana duk sanda shari'a ta kawo ko Allah maɗaukakin sarki ya faɗi hukunci to bilisanil maƙal ko bilisanil hal cewa za mu sami ina wa ata'ana ko da mun faɗa da baki ko ba mu faɗa ba halinmu yana nuna mun ji kuma mun bi hadhihi illa wannan dalilin takfi ya wadatar ba sai ka tashi neman me yasa Allah ya ce ai kaza me yasa Allah bai ce ai kaza ba wannan in an faɗa maka dalili ko illa shikenan in ba a faɗa ba to ka gamsu kawai ka ji ka bi law qala qa'ilun mathalan inda wani misali mai magana zai ce ma hiya illatu wai menene dalilin da yasa aka ce fi na qadil wudu'i alwala ta warware bi akali lahmil ibl in an ci naman rakumi zamu karanta mas'alar sati mai zuwa a cikin jami'ut tirmidhi na fata gane me yasa shari'a me yasa aka ce in mutum ya ci naman raƙumi alwalasa ta warware na ƙulu shakku ne ce sai mu cewa wannan mai tambaya in futi halana in an buɗe mana dalilin wa fahimna ha muka fahimta wa hiya illatun khassa to wannan an gaya mana wata illa ko wani dalili na musamman game da dalilin da yasa aka ce in an ci naman raƙumi a sake alwala masalan fa haza madlubun wannan muna neman wannan in aka ce alwala ta warware in an ci naman raƙumi saboda dalili kaza da kaza da kaza na fata an gane kamar yadda muka zo matsalar cin naman raƙumin zaka ji maganganun da malamai suka yi suka ce saboda an ce a sake alwala saboda naman sa yana da kaza ko yana da maiko da yawa ko yana da kaza yana da kaza sun yi ta wannan tattaunawar to in an samu wannan dalilin ko wannan illar daga shari'a cewa a saken alwala an ci naman raƙumi saboda illa kaza wannan muna neman wannan wa illa wa illa in ko shari'a kawai cewa ta in ka ci naman raƙumi sake alwala ba a faɗi me yasa aka ce ka sake alwala ban ka ci naman raƙumi kawai umarni ne daga shari'a fa indana illatul amma to ai dama mu muna da wata illa ko wani dalili wanda yake mai faɗi وهي التعبد لله تعالى shine bauta wa Allah ta'ala bima amara da duk abin da ya umarce mu ko mun fahimta ko ban fahimta ba ko an faɗi dalili ko ba faɗi dalili ba wa kafa biha illa wannan ko ai shi ma ya isa dalili ka bauta wa Allah kawai dan Allah ya isa ka bauta masa shi ma illa ce shi ma dalili ne sai sake bada misali yace ramyul ramyul jamarat yanzu ka dauki jifan shedan da ake cewa a Hausa ce jifan shedan jifan jamurorin nan limadha narmi hadhihi aljamarat me yasa muke jifan wayannan jamrorin guraren jifan nan guda uku hasafi makanin ata'abbudu lillahi bihi narmi hadhihi aljamarat hasan fi makanin tsakoyi ne da ake zuwa a jefa a wani gurin a ta'abbadu lillah wato wanda nake bauta da Allah bihi da wannan jifan li'anna Allah amarna bidhalika dan Allah ne ya umarce mu da haka yace in duk wanda ya je aikin haji a kwanakin mina ranar sallah da kwanakin da za su biyo bayan ranar sallah a je a yi jifan jamra me yasa Allah ya ce mu jefu jamra ba lalle sai mun san me yasa ba ya dai ce mu jefa mu za mu bi umarnin mu je mu jefa ina fata an gane faƙulna sami'ina wa atana shi sa Allah yana cewa mu jefu jamra muka ce ya Allah mun ji kuma mun bi walau kana hadha fi ghairi hadha makan wa fi ghairi hadha zaman da a ce za ka ga mutum da tsakoyi ya tsinci tsakuwa ba a mina ba sannan ba a lokacin aikin haji ba ka ga mutum kawai a nan shataletalen gidan murtala da duwatsu ya samu wani bango yana ta jifansa la'udda abathan mafi karanci ka ce kaga wani can wasa yake kuma kaga da girman sa yana wasa da duwatsu ko au jununan ko kuma a ce fal jununu fununu a gane ko falau anna wahidan minna tala al'ana fi suq da ɗayan mu zai je kasuwa a yau wa akhadha hasayatin kawai ya samu tsakoyi ya tsinta wa qama ya hazifu bi share kawai mu ganshi yana ta jifa kan hanya yana ta jefa tsakoyi kan hanya ma na qulu me zamu ce da shi haza majnunun zamu ce wannan majnuni ne lakin lamma waqa bi amrillah amma kaga ba yanda zaka ka kalli wanda yake jifan jamra kace tababbe ne an gane ko duk wanda ya je gurin babu yanda za ka ganshi ya tsinci duk kuma wanda ya je da niyyar aikin haji sai yayi wannan sai ya tsinci jamro tsakoyin nan sai ya je yayi jifa a wannan jamrorin amma babu wanda ya taba tuhumar wanda aka ganshi yana jifan nan da hauka na fata an gane ko yawwa lakin lamma waqa bi amrillah amma yayin da ya zamanto wannan jifan ana yin sa ne da umarnin Allah sarar ibadatan sai jifan ya zama me ibada yutaqarrabu bi yutaqarrabu ila Allah biha da ake neman kusancin Allah ta'ala da ita idan min ahammi ma yakunu to yanzu anan dai daga cikin mafi mahimmancin abin da zai kasance iktina'ul kutubi shine siyan littattafai ga ɗalibin ilimi allati tashtamilu alal masail irin littattafan da suka kunshi matsaloli wadda la'il da kuma dalilai hatta taftaha li ɗalibin ilmi abwabul ilmi har ya zamto wayannan littattafai sun buɗe wa ɗalibin ilimi ƙofofin ilimi thumma alam sannan ka sani annal hukuma allazi yaqumu bihi mabaniyun ala dalilin duk hukuncin da ya tsaya yaqumu bihi wato annal hukuma allazi yaqumu bihi shi dalibin ilimi duk hukuncin da kaga ya tsayu da shi mabaniyun to zai zama tunda yana da littattafai irin waɗannan zai zama ya ginu ne ala dalilin akan dalili ta duma innu ilaihi nafsu akthar wanda a mafi yawan lokuta zuciya takan natsu da gamsuwa akan haka mutum ya faɗi matsala kuma ya kawo hujjoji da dalilai a cikin littattafai mu'tabarai waɗanda ake koyan addini da su wa taltazimu bihi aidan akthar li'annahu mabanin ala dalil kuma za a ga wannan hukuncin yakan lazumce shi ko da yaushe mafi yawan lokuta saboda ya ginu ne akan hujja ala nassin ya ginu akan nassi aw illatin ko akan illa dalla alaiha shar'u wadda shari'a ta yi nuni a kai thumma zakara amthila sannan sai kuma malam bakari ya sake ambaton wasu misalai lil kutubi na wasu littattafai min ajalliha daga mafiya girman littattafan da malam bakari ya ba ɗalibin ilimi cewa ya siye su ya sa a maktaba dinsa kutuba ko kutubi ash-shaykhain min ajalliha kutuba ash-shaykhain mafi girma shine littattafan manyan malaman nan guda biyu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa talmizuhu Ibn Al-Qayyim rahimahumallahu Allah ya musu rahama wa qad hatta Sheikhuna Abdurrahman Ibn Sa'id Ibn Sa'di rahimahullah Sheikh Uthaymeen yake cewa hakika mu kanmu malamin mu Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi mu ma ya kwadaitar da mu alaqatina ikutubi hadainil alimaini aljalilaini mu ma ya kwadaitar da mu akan siyan littattafan waɗannan manyan malamai masu girma guda biyu wa min al-ma'lum duk da cewa sanannen abun ne anna kutub ibn al-qayyim littattafan ibn al-qayyim ashalu gaskiya sun fi sauki wa aslasu sun fi dadin karatu an gane ko yake cewa aslasu in kana karatun kana karanta su za ka ji sun fi sauki لأن شيخ الإسلام ابن تيمية سبيل شي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت عباراته قوية جسن زي فدو مغانا ذاك جو مغانا سمي كرفيشي لغزارة علمي عبارة ديكي أمبان دي إتا ba karamar kwakwalwa ce take iya fassara ko daukan ibararsa ba shi sa ibaratuhu qawiyya me yasa ligazarati ilmihi saboda kaurin iliminsa saboda haka shi sa in ya tashi magana ma mai kauri yake faɗa sai ka samu wani malami da ya santa ya yi ma simplifying ya sauƙaƙa ma ita sai ka ji ka gane an gane ko yake cewa kuwati arizati da kuma ƙarfin yanda ariza yake yake bujiro da abu wa ibn al-qayyim shi ko ibn al-qayyim ra'a baitan ma'muran shi ai zuwa yayi ga gida an gama raya shi fakana minhu layaka sai ga shi kawai abin da ya rage dan yi masa kwaskwarima wata asini ya makwalliya amma an gama ma'ana shekul islam ibn taymiya ya gama gina gina gidan shi da yazo a matsayin sa na dalibin sa sai ga kawai dan yan fenti ne da dan wani yan gyare gyare kawai zai walasna nuridu bidhalika an naqula amma fa wannan magana ta ba wai muna nufin mu ce maka inna ibn al-qayyim ibn al-qayyim nuskhatun min ibn min ibn taymiya ta abadan ba muna so mu ce ma ibn wato ibn al-qayyim photocopy din ibn taymiya bane ba haka muke so mu gaya ma ba ta yanda duk abin da shekul islam ya faɗa shine ra'ayin ibn ibn wato ibn al-qayyim ba haka bane an gane ko ibn al-qayyim hurrun ibn al-qayyim a ilimi shi ma yantacce ne har ka dauka bi ta zaizai yake wa malamin sa in malamin sa ya tsaya ya tsaya in yayi gaba ya tafi in malamin sa ya dace ya dace in ya fadi ya fada rami shi ma ya fada rami irin barawan an sannan wanda yake sata a jarabawa in ka kansile shi ma sai ya kansile an fahimta yawa to shi ba haka bane hurrun dani wa idza ba muqallidi bane dani wa idza ra'a shaykhahu khalafa ma yarahu sawaban duk sanda ibnu al-qayyim ya ga malamin sa ya saba wa abin da yake na daidai takallama yana magana shi ba shiru yake ba yana faɗan nasa ra'ayin da fahimtarsa an gane ku lima lamma zakara wujuba faskil hajji ila al-umra shi sa lokacin da ya ambaci wajabcin bata aikin hajji a mai da shi umra sai ce wa annabin abbasin yara abdullahi dan abbas yana ganin annahu yajibu wajibi ne alaman lam yasuqil hadaya ga duk wanda bai koro abin hadayarsa ba idza a harama bi hajjin in yi harama da aikin hajji au bi kiranin ko yayi niyyar aikin hajjin kiran an yafsakahu to ya bata wannan aikin hajjin ya bata niyyar tasa ilal umra ya maida ita umra saboda ka'ida duk wanda zai kiran to sai ya koro sai ya taho da abin hadaya to wanda bai zo da abin hadaya ba sai dai ya ifradi ko kuma yayi tamattu وكان شيخ الإسلام يرى أن وجوب أن الوجوب خاص بالصحابة to shi ra'ayin shekul islam a wannan matsalar yana ganin wannan wajabcin ya keɓanci sahabbai ne kawai ƙala wa ana ila ƙaulihi amyalu minni ila ƙauli shekhina sai ce gaskiyar magana ni kam maganar abdullahi ɗan abbas to ni ita na fi karkata zuwa garin na fi nutsuwa da ita fiye da maganan malamina fasar rahabi mukhalafati kaga qarara ya fito da sabawarsa ga malaminsa fa huwa rahimahullah daka ibn al-qayyim rahimahullah mustaqillun hurrul fikri mai cin gashin kansa ne mai yantacciyar fikira ne shi ma ina fata an gane lakin sai dai lagarwa babu kokonto an yi tabi a shekhahu yana bin malaminsa rahimahullah fi ma ya rahu haƙƙan wasu waban a duk inda ya ga malaminsa ya faɗi abin da yake ganin gaskiya ne kuma nan ne daidai to yana bin malaminsa a nan wala shakka annaka idza ta'ammalta ghalib ikhtiyarati shaykh al-islam wajadta annaha hiya sawab ko shakka babu idan ka lura da mafi yawan fatawoyin shaykh al-islam da ikhtiyarat dinsa mafi yawan su daidai ne wa hadha amrun ya'rifu man tadabbara kutubahum wannan al'amari ne sananne ga duk wanda yake tadabburin littattafan su zai ga ba ko da yaushe ba bita zai zai dinsa yake yi ba ko da yaushe ina fata an gane sai mu tashi fal muhim insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah